بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته واقتفى أثره إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين masu albarka ci gaba da wannan majalisi da muke a wannan lokaci yau muna 23 ga watan sha'ban hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shawwal hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da 1446 wanda ya daidai da 21 ga watan hudu miladiya na da 2025 ba mu gushe ba muna cikin sharhin malin na muqaddima da yayi a wannan littafi mai albarka aqidatu ahli sunnati wal jamaa mun tsaya idan ban manta ba akan fadar shi da yace qauluhu naqulu dhalika tahaddusan bi ni'mati llahi ta'ala wa bayanan lima yajibu an yakuna alayhi kullu mu'min haka ne ko cewa fadar shi da yace muna ce muna fadin wannan akan babi na zantar da ni'imar da Allah madaukaki yawa mutum da bayanin abin da ya zanto wajibi a bisa kowane mumini ya kasance a kan shi. Kala inama kala al-mu'allifu zalika li Allah yuqalu. Mala ya faɗi wannan magana ne domin dan kan wani mai faɗi ya ce, Innahu yafkharu bi nafsihi cewa malam iya alfahari ne da karan kanshi. An kana ala sirati haula kasancewar shi ya kasance a bisa tafarkin wa'annan mutane ana nihin salafus salih sabon manzala sallallahu alaihi wasallama da wanda suka biyo su baya wa huwa yaqulu min babi tahadduth bi ni'matillah na fadin waccan magana ne akan babi na zantar da ni'ima da Allah madaukake musu wa kadhalika bayanu ma yajibu an yakuna alaihi kullu mu'min kuma da bayanan abinda haka ya zanto wajibi mutum ya kasance kowane mumini ya kasance akan aqida ta ahlus sunna wal jamaa قوله ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب malai ce haka muna roƙon Allah madaukaki ya tabbatar da mu da mu da ƴan uwanmu musulmi akan fada tabbatatta ita ce kalma ta la ilaha illallah kalmatut tauhid urwatul wusta fil hayatid dunya a cikin rayuwar duniya wal fil akhirah haka da a cikin lahira wa an yahaba lana minhu rahmatan kuma ya ba mu rahma daga gare shi Allah madaukaki ya ji kanmu innahu huwal wahhab lalle Allah madaukaki shine mai yawan badawa wali ahmiyati hadha al mawdu'i wa tafarruqi ahwa'i al khalq fi ahbabtu an aktuba ala sabil al ikhtisar aqidatana aqidat ahlus sunnati wal jamaa malin ce saboda muhimmancin wannan maudu'i kan aqida yani maudu'i na aqida wa tafarruq al ahwa wa tafarruq ahwa al khalq kuma da shan shan bamban na sarran mutane daban-daban wancan mutun na ga ga ra'ayin shi wancan akan tafarki kaza yake wancan akan ra'ayi kaza yake to dalilan haka mala yace ahabbtu an aktuba ala sabil ikhtisar dalilan haka naso in rubuta absa hanya ta takaitawa aqidatana in rubuta aqidamu mecece aqidamu ta kasance a rubuce aqidatu ahlus sunnati wal jamaa aqidan mabiya ta farkin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda basu ware da al'ummar shi ba qawluhu ala sabil ikhtisar da ya ce a bisa hanya ta takaitawa ya kulul ulama'u malamai na cewa al-mukhtasaru huwa alladhi qalla lafzuhu wa kathura ma'na abinda ake cewa abinda ma'anan mukhtasar shine abinda lafazin shi ya zamanto dan kadan amma kuma ma'anar shi ta zamanto mai yawa kinan magana ce il kadan amma idan za a warware ta ayi tafsirin ta sai zamanto tana da yawa لأن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام domin magana ta kasu kashi guda uku itnabun akwai abin da ake cewa itnab ikhtisarun akwai abin da ake cewa ikhtisar ikhtisar akwai abin da ake cewa ikhtisar kuma malam kowanne sai da kawo tafsirin shi qala al itnabu an yazida al lafzu ala al ma'na itnab shine lafazi ya zamanto yahi ma'ana yawa zaka samu nafsi mai dimbin yawa amma inda zaka gane zaka san ma'anar shi alkalanci to wannan sai a ce itunab misalin itunabi mutum iya so ya gwada ma wannan halshe wannan kunne na na hagu maimakon kai tsaye gwada ma sai kewayo sai ya juyo da hannu kada ya zo ya gwada ma wannan sai zaman to itunab ne maimakon ya tafi kai tsaye sai ya yi ta kwanance-kwanance ya yi ta maimaita magana ɗaya ya yi ta maimaita ta ƙala wani ƙatisaru an yi kunan lafazin musawiyar lil ma'ana shi kuma ƙatisar shi ne lafazi ya yi daidai da ma'ana ilan lafazin bai hiba ma'anar yawa wali ƙatisaru shi kuma ƙatisar wanda malayin ke kan shi an yi kunan lafazin aƙallu min al-ma'ana shine lafazi ya kasance ya zamanto mafi kadan da ma'ana ma'anar ta hiyawa lafazin ɗan kadan bi ma'ana an yakuna alfazan qalilatun walakinaha tahmilu ma'anin kathir shine ya zamanto lafazza ɗan kadan sai dai kuma sun kumshi ma'anoni masu yawa qaulul mu'allif rahimahullah aqidatana aqidatu ahlus sunna wal jama'a وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وانا يتجي عقيدة أهل السنة والجماعة شيني أدنقلي عقيدة يتجي إيماني دا الله مدوكك زمانتو suna da aqida cewa lalle Allah madaukaki samamme ne kuma shi ke da imani da rububiyar shi da uluhiyar shi da asma'in shi da sifatin shi wa mala'ikati suna imani aqidar su imani da mala'iku cewa halittu ne wa'anda Allah madaukaki ya halicce su ba sa saba mashi kuma kowanne ya ba kowanne ga irin aikin da suke wa kutubihi da littattafan da Allah madaukaki ya sabkaswa manzanni wa rusulihi da manzannin karan kansu واليوم الآخر دا إيماني دا رانا اللاهرة والقدر خيره وشره دا إيماني دا قدر الخير تكو شر يعني أركان الإيمان الستة ما ليش أنا نهن أقيدا مو itace aqida da ta zamanto madogaranta imani da rukunai guda shidda na imani wa ala hadha fa yakunu hadha alkitabu mutadamminan aliman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharri ina abinda wannan littafi absa wannan ne abinda wannan littafi ya kumsa shine imani da Allah madaukaki da mala'iku da littattafai da manzanni da ranar lahira da qaddara alkhairin sha da sharrin ta sa'ilan Allah ta'ala an yaj'ala zalika khalisan liwajhi muna roƙon Allah madaukaki ya sanya wannan aiki da nayi ya zama to an yi shi ne na yi shi ne don Allah maɗaukaki don fuskar shi muwafiƙan limardati wanda ya dace da abin da Allah maɗaukaki yake so nafi'an li ibadihi kuma ya zama to littahi ne wanda zai amfani bayan Allah maɗaukaki قال المؤلف رحمه الله أسئلة تنبيوي تنبيه تفرقوا قال من قال إن هناك نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر فإن كان قال ذلك عن تأويل بمعنى خاتم النبيين بمعنى زلة الأنبياء فهل يكفر بذلك وندا زيتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن هناك نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم زيتي أكوي وانا النبي bayan annabi wanda tsirayen Allah da aminci su kara tabbata gare shi faqad kafar to tabbat wannan mutun ya kafarta domin ya karyatar da Allah madaukaki Allah ya ce a manzo sallallahu alaihi wasallama shine cikamakin annabawa idan ya ce akwai wani annabi bayan manzo sallallahu alaihi wasallam to tabbata ya kafarta qala fa in kana qala zalika an ta'wili in wannan mai fada da yace akwai wani annabi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi ne a bisa tawili bi ma'ana khatimin nabiyyin bi ma'ana zinatul anbiya ya kawo tawilin khatam kin nan yace zina bi ma'ana zina ai kawa kawa annabawa ne domin khatam ai zobe ko shi kuma ana sanya shi saboda kawa sai sai ce ai kawan annabawa ne fa hal yakfur bidhalik iya kafirta da wannan ne al jawabu na'am mallan yace ba da amsa lalle na kafirta duk da irin wannan tawili ne domin tawili ne ba mahallin shi ba tafsiri ne wanda ba mahallin shi ba Allah madaukake bai nihi ba khatamun nabiyyin da cewa kawa ko adan annabawa ana nihin cikamakin annabawa domin ka ce kawa ne idan tana yi wa akwai wani annabi bayan shi sannan ba ka kore abin manuha ta Allah madaukaki shi yasa malam yace na'am da duk da haka nan da wannan tawili nashi mutum ya kafirta wala ta'wilan duk da wannan koda da wannan tawili ne lakin ya'lam anna hadha at-ta'wila khata'un wa qad ja'a bihi sunnatu as-sarihah ghayatu saraha malai ce kuma wannan tawili nashi kuskure ne ya kaucewa dacewa domin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karara ta zo ƙarshen dai kasancewan ta karara ta yi bayani bi annahu la nabiyya ba'da muhammadin sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi bayan muhammad wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi faqala khutima bi annabiyun an ka an cike annabawa da ni idan aka ce an cike cikakken abu to babu wani abu bayan shi wannan hadisi ya zo sayyid muslim ya fitar da shi kalkashin hadisi na 523 wa qala li ali bin abi talib hina khallafahu fi ghazwati tabuk fi ahli haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ali da abu talib wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi lokacin da ya mayar da shi a cikin yallan gidan shi lokacin da zai tahi a yakin tabuk zala sallallahu alaihi wasallama ya bar ali radiyallahu anhu matsayin shi qala anta minni bi manzilati harun min musa ali kai kana matsayin matsayina a wurina kamar matsayin haruna ne da musa alaihi salam illa annahu la nabiyya ba'd sai dai kuma ni bambancin matsayin Musa da Harun da matsayinka da ni matsayina da kai to babu wani annabi bayana wa hadha amrun ma'lumun bid darurati min ad-din la ishkala fi malai ce kuma wannan al'amari ne sananne alalurance a tilasti al-addini kan cewa mutum musulmi mumini ya san cewa babu wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la ishkala fi kuma wannan babu wata matsala sabanin wanda suke bin Ahmadiyya suna cewa Mirza Gulam shine karshen Ahmad Mirza Gulam shine karshen annabawa ko kuma shi ma annabi ne su'alun kufaru quraish hal yunkiruna tauhid al-asma was sifat kafiran quraishawa suna musun tauhidi na sunayen Allah da sifofin shi aljawabu hum yunkiruna ba'd asma a ba gaba ɗaya ba suke musun tauhidin sunayen Allah da sifofin shi suna musun wasu shashi na sunayen Allah mithlu ar-rahman ankaru mala yace kwatamcin ar-rahman Allah mai yawan rahma wannan suna na Allah sun yi kyamashi sun yi musun shi hatta innahu fi sulhul hudaybiyati lamma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil katibi اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا لا ندري ما الرحمن وكانوا يقولون لا الرحمن إلا رحمن اليمامة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اكتب بسم اللهم باسمك اللهم كما كما اقترح مندوب قريش ما له يجي lokacin hal lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mai rubutu na sulhul hudabiya kuma shine Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yace ka rubuta da sunan Allah mai yawan rahma wanda rahma shi ta yaulaci kowa da kowa a duniya ar-rahim wanda rahma shi take banci mu'mini kadai a lahira qalu quraishawa sai suka ce la a mu ba mu yarda da wannan ba la nadri man rahman mun bu san wane ne rahman ke wannan ba wa qalu wa kanu yaquluna suna cewa la rahmanu illa rahmamul yamama babu wani rahman sai kawai rahmamun wannan yamama wa qala rasul sallallahu alaihi wasallam mazala wanda tsira Allah da amincin su kara tabbata ga saboda hikimar shi da dogon tsinkayen shi sai ce mishi sai ce wa ali radiyallahu anhu uktub bismika allahumma ka rubuta ka ce da suna Allah allahumma ya Allah kamaktaraha mandubu quraish kamar yanda wanda ya wakilci ƙurishawa ya ce a rubuta haka na manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rubuta musu haka ba abin da zai canza Allahumma shine dai Ar-Rahman kin shine Allah qala su'alun kayfa najma baina qawlihi khataman nabiyyin wa baina khuruj Isa fi akhir zaman idan mai tambaya zai tambaya ce yaya zamu hada wannan al'amura guda biyu ko mas'ala guda biyu kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa kuma da Isa alaihi salam na daga cikin alamomi na tashin kiyama manya manya zai hutu Allah zai samko shi daga sama ya komo duniya a ƙarshen zamani ba da amsa ta Isa alaihi salatu Isa alaihi salatu wassalam la ya'ti bi nubuwatin jadida ba da amsa shine za a ce Isa alaihi salam wanda tsira Allah da amincin tsara tabbata gare shi bayya zuwa da wata da wata sabuwar annabta wa Isa qad bu'itha qabla an-nabi sallallahu alaihi wasallam Isa an aiko shi ne gabanin annabi wanda tsira Allah da amincin tsara tabbata gare shi lakinnahu ya'ti mukammilan li risalati ar-rasul alaihi salatu wassalam sai dai zai zo iya da'awa da cika manzancin manzon Allah wanda tsira Allah da amincin tsara tabbata gare shi بإذن الرسول كما دا إذن منزول صلى الله عليه وسلم وإقراره دا تيوى يا تبتت دا هكذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يقبل إلا الإسلام domin manzo sallallahu alaihi wasallama ya bada labari cewa Isa alaihi salam bai ya karɓo wani abu sai musulunci wa annahu yad'ul jizyata cewa zai tilastawa kafirai jizya sama ma yahudawa wa yaqtulu al-khanzir kuma zai kashe al-khanzir wa yukassiru as-salib ya karere ya kurwa wannan taka wanda krista suke sanyawa da wannan wa kullu hadha min shari'ati ar-rasul alayhi salatu wassalam kuma dukkan wannan tana kalkashin abeban da yana kalkashin shari'ar manzon Allah wanda tsira Allah da amince su kara tabbata gare shi wannan ma hadisi ne wanda muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim suka fitar da shi malam yace tambaya su'al ba'du man yantasibu ila al-ilmi bi munasabatin antum alam bi umuri dunyakum man yunkiru hadith az-zubabi wa jaa fariqun akhar yuridu an yurda alayhim fa qala inna hadith az-zubab ma huwa hadithun sahih lakin hadha min bab al-'adati allati lam yakun ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ya'lamuha fa hal tafsiruhu hadha sahih mutumin malam ya ce akwai shashe daga mutane wanda ana dangana shi zuwa ilimi kuma da abin da ya dace magana ta zo a karan a gabata shine bil munasaba antum alam bi umuri dunyakum kune mafi sani game da al'amuran dunyaku man yunkiru hadith az-zubab zaka same shi na daga cikin su akwai wanda yake inkari ko musun hadisin kuda wanda ya zamanto tabbatacce ne hadisi ne wanda Imam Muslim ya fitar da shi waja fariqun akhar wasu kuma mutane daban suka zo ko wani mutum daban ya zo yuridu an yarudda alaihim iya so ya maida wa wa'ancan mutane murtani akan wanda suka karyatar da hadisin kuda shi kuma hadisin kuda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa idza waqa'a zubabu ala sharabi ahadikum falyagmisu idan kuda ya fada a cikin mashayin wani abu wata ruwaya ta zo wi'a ya ahdikum a makayin ɗayanku to ya jirmiyar da shi domin a fuka-fukan shi nufuffuken shi na dama akwai cuta na hagum akwai warka da cuta kenan idan ya zo sai ya sai ya fada da damar idan aka jirmiyar da shi sai zama to kuma maganin cutar wannan da ya za za a same ta a cikin a cikin fufuken shi na hagu to shi sai suka ce wannan abu ne bayyayewa suka karyatar da wannan hadisi sai wasu daga cikin mutane suka so su maida masa murtani faqala na daga cikin wa'ancan mutane akwai wani mutum wanda ake cewa Abu Rayya kuma akwai Abu Hidaya Dr. Abu Hidaya qala an yarudda alaihim faqala sai ce inna hadith az-zubabi ma huwa hadisun sai yace ai hadisin kuda ba hadisi bane ingantacce duk da cewa hadisi ne shahararre hadisi ne ingantacce lakin hadha min babil adati yace wannan yazo daga cikin abin da ya zamanto al'ada ce antum a'lam bi umuri dunyakum kamar yadda muka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yazo Madina ya iske mutane suna kilili ta'bir ya ce musu su bari kasi wahala iya tausaya musu ganin cewa mutum sai ya hau sama ya yanko wancan kilili daga namijin dabino ya hau ya koma ta matan dabino ya girgiza a kan kuma dabino Allah ya kaddara bai yi ba domin ya saba wa al'adar al'amarin sunna al'amarin ya saba da shekara ta zo al'amari ya lalace dabino bai yi ba sabai suka kawo kokensu mazala sallallahu alaihi wasallama dabino bai yi ba sababi kuma dalilin rashin kilili ne sai ce an alam bi umuri duniyaku to nan sai ma wancan sai kawa hujja da kan cewa wannan al'amari ne na al'ada allati lam yakun rasulu sallallahu alaihi wasallam ya'lamuha wanda manzo sallallahu alaihi wasallam bai santa ba fa hal tafsiruhu hadha sahih wannan ita ce tambaya tafsirin wannan nashi ingantacce ne malam yace al jawabu ba da amsa la tafsirin shi kuskure ne ba ingantacce ba ne haza ghalatun wannan kuskure ne kaucewa dacewa ne li'annar rasula alaihi salatu wassalam domin manzo wani tsira Allah da aminci su kara tabbata gare shi qala haza ya faɗi wannan magana wa allala fi ahadi janahaihi da'un wa fi akhar shifa kuma ya faɗi illa kan cewa ɗaya daga cikin fuka-fukan shi akwai cuta wa fil akhar kuma a fuffuken nabiyin akwai warakata aw dawa'an shine shifa'an ko kuma dawa wa kad asbata at-tibb al'ana kama qala ar-rasul alayhi salatu wassalam anna fi ahadi janahihi da'u fil akhar shifa kuma bincike na likitanci ya tabbatar da wannan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ɗaya daga cikin fuka-fukan shi akwai a cuta ɗayan kuma akwai waraka cutar wannan ita ce gudda kama a ce silil wa anna fil janahaini guddatun saghira la tudrak bil ayn kan cewa a cikin fukafukan wannan akwai abin da ya zamanto silil ne ko kuma microbe wanda ba a gani da ido ido bai ya gani la tanfajir hatta yughmas al akhar batta khoshewa har sai an dirmiyar da fukafukan na biyu thumma yazulu ma fihi min al-athar sai zaman to abinda fufuka wancan ya zuba na abinda zai tasiri na cuta sai zaman to ya gushe da wancan yani ka annahu dawa wa dawa da'un wa dawa kai ka ce magani ne da cuta ce da maganinta kama ja'a fil hadith kama yanda yazo a cikin hadisi qala su'alun hal aklu shay'i ba'da ghamsi adh-dhubab fihi lil-ibaha cin wani abin da aka dirmiyar da kuda cikin shi wannan cin shi halaka ne an yi umarni ne a ci da matsayin halak aljawabu hadha lil-ibaha mala yace wannan tabbat domin an halattar ne a ci bi ma'ana law anna al-insana mashtaha hadha shay ba'da an ghamasa adh-dhubaba fil ina'i ma yuqalu innaka asait malai ce misali da dai a ce mutum bayya marmarin wani abin da aka jirmiyar da kuda a cikin makayi ba a ce mai ba in bai ci ba bai yaki mayar yayi kyamashi yaji yaki ci ba za a ce mai bai yayi sabo mun gane ko domin halaka ne nama halaka ne cin shi wanda Allah ya hala- ya haramta ya halatta Ah, idan baka ci ba a ce kai sabo ba kai ba kamar yadda muka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo mai naman damo yace hada laysa bi ardi qaumi wannan baya daga cikin kasar wuri na in ni ba ba al'adam ba ci bin san shi ba amma kuma a gaban shi sahabi yace su'alun qauluna al-malik al-haq hal al-haq min asma'illahi azza wa jalla tambaya fadar da muke cewa al-malik al-haq Allah mamallaki mai cikakken mulki ko mai cikakken iko ko mamallaki alhaq na gaskiya halil haqqu min asma'illahi azza wajal alhaqqu kinnan na daga cikin sunayen Allah mai girma da buwaya aljawabu na'am min asma'illahi ta'ala na daga cikin sunayen Allah madaukaki lakinnahu la yanbaghi kama nasma'u al'an min almuta'akhirina qala alhaqqu sai dai bayya dacewa kamar yadda muke ji ga mutane na yanzu na wannan zamani suna cewa qala alhaqu mai gaskiya alhaqu ya fadi qala alhaqu bada qala Allah maimakon su ce qala Allah sai su ce qala alhaqu fa inna Allah ashraful asma domin sunan Allah Allah shine mafi daukakar sunaye to bai dace ba a karkace ya zuwa ga wani shi fa yaqulu qala Allah kama jaa fil Qur'an kathiran mutum ya ce ƙala Allah kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani wurare dewa ƙala Allah ta'ala ƙala Allah Allah madaukaki na cewa ƙala Allah cikin suratul ma'ida amma an ya ƙula ƙala alhaƙu ƙala alhaƙu a ce ƙala alhaƙu fa innahu la yu'ti alhaibata allati tu'tiha ƙala Allah wannan ƙala alhaƙu bayya bada haiba kwarjini wanda kalma ta ƙala Allah da za ta bada ina ga muna iya tsaya akan wannan gaba abinda muka wadi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk